الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا الجمعة آه آية قوة الربيع الثاني وسكمنا تشوى بيو hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da hudu ko ga watan goma shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a wannan rana insha Allah ta'ala za mu gabatar da karatun waɗannan littattafai guda uku kamar yadda sanarwa ta gudana littafi na farko akwai usulu sunna na al'imam ahmad ibn hanbal rahimahullah a ɓangaren aƙida kenan littafi na biyu akwai muhtasaru al'imam al-maidani rahimahullah wanda ya rubuta akan ilimin sarfu wanda ya fi shahara da tasriful maidani littafi na uku shine usulul fiqhi wato alfiyatul usul na al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah su wannan sha Allah ta'ala a gurguje su ne za mu gabatar su za mu fara da usulus sunna daga nan sai mu yi sarfu sai usulul fiqhi ko da dai a takaice ne saboda yanayin lokaci to wannan littafi na usulus sunna littafi ne shi ma mai matukar muhimmanci wadda kuma ya shahara a wurin malamai da kuma ɗaliban ilimi musamman waɗanda suke kula da abin da ya shafi aƙida ta halus sunna wal jama'a saboda duk abin da mutum zai karanta na ilimi to idan babu aƙida mai kyau babu sanin manhaji to sai ka ga ilimin bai yi amfani ba so shi yasa muka zaɓi wannan littafin to akwai wani abu wanda da yawa mutane ba su fahimta ba ko musamman masu kiran kansu cewa su ahlus sunna ne wal jama'a mafi yawa akwai abin da za ka ga ba a kula da shi ba sai ka ga mutum ya karanta wasu littattafai da suke bayani akan tauhidi haƙƙin allah tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya mafi yawa dai shi ake karantawa kaza shirka ne kaza kafirci su wani sai ya ɗauka da zarar ya san wannan shikenan ya san sunna ya fahimci sunna kuma ya zama ahalis sunna e, can ba a rasa ba suna karanta babul asma'i wa sifat e, to akwai wani abu mai matukar muhimmanci shi sunansa manhaju ahalis sunnati wal jama'a ko kuma usulu ahalis sunnati wal jama'a don ka karanta waɗancan littattafai to ba zai wadatar da kai ba sai ka san wannan shi yasa da yawa zaka ga mutum ahalis sunna ne ya karanta irin su al-usul salasa al-qawaid al-arba'u kitabu tauhid kashfu shubuhat da makamantansu to amma kuma sai ka ga yana da matsala dangane da sanin manhaji salabus na su sunna wal jama'a ko a babin da'awarsa ko a babin ibadarsa sai ka gana samun matsala kuma tare da cewa wannan bangaren ma shi an ka fara rubutu a kansa bambancin shi da wancan su waɗannan littattafai suna karantar da kai ne wato manhaji da salab salab da kuma abin da ya shafi usul da ƙa'idodi wanda dukkanin ahalus sunna sun kai ijimai a kansa kuma da su ne ake fitar da duk wanda kaga an ce da shi dan bid'a ne ko ba ahalus sunna bane da wayannan ƙa'idodin in ka saba musu wato kamar ginshiƙai ne kamar turaku ne so akwai littattafai da dama da aka rubuta wasu zaka ga musnada ne suna da isnadi wani ya karbo daga wani wani ya karbo daga wani kuma tun da jimawa kamar ɗansa shi al'imamu ahmad yana da ɗa da ake kira abdullah ya rubuta littafi mai suna a sunna li abdullah ibn ahmad ibn hanbal rahimahullah wanda akan wannan tsari yake haka kuma bayansa akwai abubakar al-khallal shi ma ya rubuta littafi da suna kitabu sunna kusan mujalladi biyar ne shi ma da isnadi yana karantar da kai manhaji na ahlus sunna wal jama'a da usul da ka'idodi nasu haka banda shi akwai al'ajurri ya rubuta littafi mai suna ash-shari'a ash-shari'a shi ma kan wannan tsari yake tafiya a haka akwai abul qasim at-taimi shi ma ya rubuta al-hujja fi bayanil mahajja haka akwai ibnu babba shi ma ya rubuta littafi mai suna al-ibanatul kubra haka akwai abul qasim al-lalaka'i rahimahullah ya rubuta littafi shi ma sharhu usuli itiqad ahli sunnati wal jama'a to dukkanin waɗanda littattafai da isnadi suke kawo maka manhaji na ahlus sunna wal jama'a a dukkanin bangarorin ibada da rayuwa da mu'amala kaza ahlus sunna sun haɗu a kansa ba saɓani kaza ahlus sunna sun yi ijima'i kan kore shi su haka akwai littattafai su kuma zaka ga takaitattu ne ba isnadi kamar shi littattafai da muke karantawa irin su akwai usulus sunna na alhumaidi a afwan shi ina ganin ma yana da isnadi tunda alhumaidi malamin al-imam al-bukhari ne eh to shi ma dai yana da littafi mai suna irin wannan usulus sunna haka akwai al-muzani ash-shafi'i shi ma yana da littafi mai suna sharhus sunna to amma waɗanda ba su da isnadi a ƙanana waɗanda aka saba da su irin su sharhu sunna na albar bahari irin su alaƙidatul tahawiyya ta al'imamu tahawi irin su alaƙidatul wasɗiyya ta shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala su kuma waɗannan irin su sarihu sunna na abu ja'far a tabari su su kuma wannan su ma suna karantar da kai duka usul na ahlus sunna wal jama'a kuma malamai ne waɗanda suke da ɗaɗɗu a ba abin da ya shafi kitabun tauhid al'usulus salasa kashfu shubuhat waɗannan suna karantar da kai ne tauhidin rububiya da tauhidin uluhiyya ba manhaji suke karantar da kai ba sau da haka na iya karantar suka fahimce su amma kuma sai ya zama ba ka da manhaji sai a same ka wata rana kana faɗin wata kalma wadda kila galibi wannan kalma daga 'yan bida ta fito ko daga alkhawarij ko daga almu'tazila ko daga aljahmiya ko daga almurji'a ko kuma gulatus sufiya to su waɗannan littattafai in ka karanta su shikenan a babin aqida ka san abin da aka yi ijma'i a kansa haka a babin ibada haka a babin mu'amala haka a babin suluki da fatar an gane to da yawa waɗanda za ka ga suna da'awar sunna sai ka ga suna da matsala saboda ba sa karanta wa'inda littattafai sai ka ga wani ya ɗauki manhaji na alkhawarij kuma shi ala sunna ne yana da'awar sunna ɗin to amma saboda bai karanta manhaji salabus ba kamar misali a ce makaranta kaga tana da salabus sannan akwai abin da ake karanta kaga in an ga dama ana iya bin salabus ɗin kuma an ga dama ana iya sakin salabus ɗin amma kuma ana aiki da batar an gane to idan aka saki salabus din to kaga ba za a cimma abin da aka tsara ana so a cin masa ba to shi wannan littafi shi ya samu ka zaɓe shi an gane so da haka zai koya mana usul na ahlus sunna wal jama'a a kuma risala ce takaitatta za mu ga kuma da isnadi take eh dama shine asalin addini duk abin da zaka karanta to ya zamo kana da isnadi har zuwa ga mai magana din wannan shi ke tabbatar da cewa wannan abin ya tabbata a asali malamai ke ambatatta kama waɗancan littattafai da muka ambata a wanda shi allalaka iya kawo ita wannan risala a littafinsa sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jama'a haka abubakar al-khallal shi ma a littafinsa a sunna ya kawo wani sashe nata haka shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala shi ma yana yawan kawo wani bangare musamman littafin sa majmu'ul fatawa da littafin sa minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalami shi'ati wal qadariyya to zaka ga yana yawan ambatar ita wannan magana din wani bangare nata eh to amma waɗancan littattafai can ne zaka same ta kamar shi sharh usuli itiqadi ahlus sunna wal jama'a na allalaka'i ya kawo ta complete gaba daya ita wannan risala ɗin Allah ta'ala ya mana jagora shi yasa za ka ga sun rubuta maka wato ismul madda abinda wannan littafi yake koyarwa tafik ɗin shi shine almanhajus salafi salabus na magabata salabus na salafiya wanda za ka gina rayuwarka a kansa ba tare da ka samu matsala ba wanda shi zai bambanta ka da alkhawarij shi zai bambanta ka da arrafida su da yan shi'a shi zai bambanta ka da almurjiya shi zai bambanta ka da aljahamiya da sauransu su alkadariya su gulatu sufiya shi ne sai ka san wannan na fatar an gane su saboda haka sunan shi usulus sunna kamar da kuka ga an rubuta na al'imamu ahmad ibn hanbal wanda shi bai bukatar ta'arifi sanannen mutum ne yana daga cikin a'immatul huda guda hudu wanda saboda shi horarsu zaka gara ana jingina musu mazhaba akwai mazhaba ta alhanabila to ana jingina masa ita wannan mazhaba din kamar yadda muna da almalikiya to shi yasa a farkon littafi ya fara da basmala bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine fasli na farko shine babi na farko daga cikin usulu na ahli sunna wal jama'a riko da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ha kasance a kansa wannan shine asal na farko daga cikin usulun ahli sunna wal jama'a duk abin da za su yi ko menene to ba sa saba masa habban manzon Allah me dalili akwai dalilai da dama dalili na farko Allah ya riga ya ba su tazkiya ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu saboda haka Allah ya ba su tazkiya ya ba su shahada cewa mutanen kirki ne suna da tsoron Allah saboda haka ba su da son zuciya Allah ya riga ya yarda da su to kaga wanda Allah ya buga masu tamfin cewa ya yarda da shi zai wahala ya zo da wani abu wanda yake na kuskure sana abu na biyu su a gaban su aka saukar da wahayi in wahayi ya sauko daga sama to su ne na farko waɗanda za su fara naƙaltarsa saboda haka su sun zauna gaban mai abin shi ne ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kaga a babin fahimta shi tsoron Allah wannan babu babu sabani babin fahimta duk sun fi kowa fahimta to shi sa duk abin da zaka yi duk abin da mutum ya zo maka da shi to ma'auninka na farko shine a maida abin zuwa ga sahabbai eh idan wani ya zo maka da wata ibada sai aka lalaba sahabbai gaba ɗaya ba su san wannan abin ba to kaga shi ke sai ka ce to ai ni a manhaji na wannan ba addini ba ne tun da yin addini ne kaga dole su sani eh dole su sani to shi ne tushe na farko kuma wannan ya shafi sallah ya shafi zakka ya shafi komi duk abin da yake na ibada ko suluk ko na mu'amala to kai kokari ka ka rike wannan asali eh to shi yasa zaka ga dukkanin yan bid'a sun sake wannan asali dukkanin yan bid'a zaka gani su shi'a da suka zo ma gaba ɗaya sahabban roshe su suka yi gaba ɗaya in ban da kwara hudu ko biyar da suka ce wai su kaɗai ne ba su yi ridda ba ka gani su alkhawarij haka suka kafirta mafi yawan sahabbai haka su ma abin nan alƙadariya almu'tazila haka su aljahamiya duk zaka ga su dalilin batar su shine saba mafahimtar sahabbai to har koyaushe in baka son ka bata to ka tsaya kan fahimtar sahabbai kaga ka riga ka huta to sai ya ce ƙalal imamun lalaka'i al'imamun lalaka'i ya faɗa sunansa ane masa ya shahara da hibatullah abul qasim al-lalaka'i shi ne wanda na ambata ɗazu yana da littafi sharhu usuli itikadi ahlus sunna wal jama'a mujalladi hudu ne an gani yawwa gaba ɗai abinda sahabbai suka haɗu a kai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina a babin ibada gaba ɗaya da mu'amala shine tattara maka a littafin to cikin abin da ya ambata don ya kawo maganganun malamai su al'imamu malik su al'imamu abu hanifa su al'imamu shafi to daga cikin abin da ya kawo na maganar shi al'imamu ahmad ibn hanbal wannan magana tana ciki rahimahullah allah shi masa rahama yake cewa akhbarana aliyun ko aliyu ya ba mu labari wani mu dan sa haske kada abin nan yake cewa akhbarana aliyun malamin mu aliyu ya ba mu labari in jiwa in ji shi abul qasim allalika'i ibnu muhammad shi kuma ɗan Muhammad ibn Abdullahi Sukariyu. Eh, to wannan shi malami ne na shi Hibatullah Abul Qasim Allalaka'i yake ba da labari cewa ya ji malamin nasa Abu Ali yana faɗa. Ƙala shi ba yana cewa haddasana Usman, Usman ya ba mu labari Ibn Ahmad, Ibn Sammaki. shi ba Usman ƙala yana cewa haddasana abu Muhammadin Al-Hassan ibn Abdul Wahabi ibn Abil Ambari ƙira'atan alaihi min kitabihi fi shahari rabi'in al-awwal min sanati salasin wa tis'ina wa mi'ataini shi abu Muhammad Al-Hassan ibn Abdul Wahab shine yake bada wato yake ba da labari ɗalibinsa yake ba da labari usman cewa abu muhammad alhassan ya ba su labari a cikin watan rabi'un awwal shekara ta 293 hijiran ma'aiki sallallahu alaihi sallama ƙira'atan alaihi min kitabihi amma kuma karanta masa nake yi daga littafinsa eh akwai ita ma hanya ce ta ɗaukar karatu malami ya baka littafinsa kana karantawa yana ji to akwai wannan hanya e, ko kuma ya karantar da kai kana ya nema imla'i kana rubutawa in ka gama kuma sai ka karanta masa yana saurari duk wannan hanyoyi ne na ɗaukar ilimi to shi a nan da ɗalibin ya zo sai malami ya ɗauki littafinsa sai ya bashi to kuma cikin abin da ya karanta ma malamin wannan magana tana ciki kaga adalci na magabata hatta kai fiye yadda suka ɗauka ratu wajen malami sai sun yi bayani to shi ne yake cewa ƙala haddasana abu ja'farin muhammad bin sulaiman alminkariyu albasariyu bitin nisa ƙala ya ce haddasani abdus to wannan shi ne ɗalibin alimam ahmad haddasani abdus ibn malik al-attar قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول تو wannan shine isnadi kuma alhamdulillah malamai suka ce wannan isdadi ne la gubara alai kowannensu baya da matsala tun daga shirawi na farko eh a wannan al'imam allalaka'i malami ne kuma siƙa ne mutabari ne haka shi ma malaminsa ali bin muhammad shi ma siƙa ne mutabari ne haka shi ma usman ibn sammak shi ma mutabari ne kusan ibn rajab duka ya tabbatar da wato salahasu da kuma siƙarsu haka shi ma abu muhammad alhassan ibn abdulwahab ibnu abil ambar kira'atan alaihi min kitabihi shi ma wannan in ka samu tarihu bagadad na al-khadibul bagadadi shi ma ya yi tarjamarsa a littafin nasa haka abu ja'far muhammad ibnu sulaiman al-minqariyul basariyu shi ma al-khadibul bagadadi ya yi tarjamarsa kuma ya ce sika ne baya da matsala tunan da yake cewa inda wannan karatun ko inda ya ji wannan magana daga malaminsa sunan wani gari da ake kira tinnisu e, cikin masar ne yana kusa ga dimyata wani ƙauye ne to a can ya haɗu da malamin malami ya gaya masa wannan magana tinnis bikasirin nun haka nan ita ma ta'un an gani? bikasirin ta haka ita ma nunin mushaddada to haka shi ma abdus yana daga cikin waɗanda suka lizimci al'imamu ahmad yana daga cikin manya-manyan ɗalibansa don kara karanta littattafai su za ka yi ta ganin ana cewa abdus ya ce abdus ya ce daga malaminsa al'imamu ahmad to ya ƙulu ga abin da ya ji al'imamu ahmad yana faɗa ya ce usulu sunnati turaku ginshiƙai na ahlus sunna akwai mudafin da aka shafi ai usulu ahlus sunnati ginshiƙai na ahlus sunna wal jama'a ana nufin sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su har koyo shi in ka je an ce ahlus sunna to ajin farko shine annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa da kuma tabi'ai da tabi'u tabi'i to duk wani wanda ya zo ya bi abin da suka bi to shi ake kira ahlus sunna wal jama'a duk wani wanda ya zo da wani abu sai ya saba musu to shi ake kira dan bid'a saboda su ba kaga kamar yadda ya zo fi sahih bukhari wa muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairun nasi qarni a gani to wannan summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum to su ake kira da alqurunul mufaddala to wannan ajin farko su ake kira ahalus sunna to duk wanda ya zo ya bi fahimta irin tasu a cikin dukkanin abin da yake to shi ake kira ahalus sunna wanda kuma ya saba musu to ko da ya yi da awai shi ahalus sunna ne to wannan da awa ce ta banza sunansa dan bid'a to daga cikin abin da su ahalus sunna wal jama'a yake usul ne nasu ma'ana in an ce usul jam'u asal ana ana nufin ƙa'idodi abinda suka haɗu a kansa wanda babu saɓani tun daga na farko har zuwa na baya shine at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah riko da abinda sahabbai suka kasance a kansa wannan asal ne yana da matukar muhimmanci asal ne min usul ahli sunna wal jamaa yawwa duk abinda sahabbai ba su san shi ba to ba addini bane ba addini bane shi yasa kaga masu maulidi waɗanda ma ke ba su kare ke ba shi kariya irin su Jalaluddin Suyuti duka in suka zo sai ka ji sun ce su annabi bai yi ba su habbai ba su yi ba tabi ai ba su yi ba tabi'u tabi'i da ba su yi ba amma abu ne mai kyau ayi to ka gani kaga wannan kuskure ne kuskure ne tambaya shine shin maulidi al'ada ce ko ibada in an ce al'ada ce to kaga shikenan magana ta yi mi kaga babu lada in kuma an ce a ibada ne to tun da ibada ne shin annabi da sahabbai sun yi ko ba su yi ba shi dai Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'imati wa raditu lakum al-islam dina to ka gani Allah ya ce an cika addini to ya za kai ka zo ka ce ga wani abu kuma in an yi za a samu lada amma kuma da kanka ka yarda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba to yana daga cikin dalilan ahlus sunna wal jama'a wannan asal nasu kuma wannan mujma'un alaihi ne saboda haka ka kuskura ka bauta ma Allah da wani abu wanda in an tambaye ka ina magabatanka daga sahabbai babu to ka tun daga nan ka fita layi ka fita layi in dai wannan abin addini ne an gane amma abin da ya shafi al'ada wannan laka fursa eh laka fursa babu asali halatta ne ka je kai duk sanda ka je ana maganar bid'a ko abin nan to ana magana addini ne sai ce abu na biyu wa liƙitida'u bihim da kuma koyi da su eh wannan shi ma asal ne nasu koyi da sahabbai an gane ko yawwa to shi yasa zaka ga su yan bid'a sai da suka roshe sahabban sannan suka samu damar shigowa da bid'o'in su tun daga su shi'a ar-rafida da sauransu su al-qadariyya su al-mu'tazila su al-jahmiyya su al-murji'a da makamantansu gulatu sufiya duk sai da suka kakkaɓe sahabban to sannan suka samu damar shigowa da bid'o'insu saboda in dai za a yi riko da wannan asalin to ba dan bid'a kuma ba hayaniya kawai ba na abu tunda komi na nan rubuce sai a je a lalaba su abubakar da umar da usman da ali da sauran sa'iru sahaba sun yi ko ba su yi ba haka in sun yi shi kenan in kuma ba su yi ba shi kenan an zauna lafiya zama wani ya ce a kawai shi kenan ai kofa buɗe take kai karan kan kaiwa kana iya zuwa kawai ka yi mafalki ka ga wani abu shi kenan kuma ka zo ka gaya mutane ya zama addini to kaga an roshi wannan asali sai ce wa tarkul bidai kuma yana daga cikin usul nasu su ahli sunna wal jama'a barin bid'o'i kowace iri da babba da karama da ta kafirci da wadda ma ba ta kai zuwa ga kafirci da makaruha da muharrama duk ahalus sunna sun yi ijima'i cewa duk abin da yake bid'a ne a addini to barin sake na fatar a gane yawwa saboda ga hadisu al-irbadu ibn sariya fi jami'i tirmizi da sauran littattafai annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa iyyakum wa muhdathatil umuri a gani fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala to wannan shine saboda wannan hadisi shi suka yi hujja da shi sannan su kuma malamai sun kafa na cewa dole sai ai riko da abinda sahabbai suke a kai sun kafa hujja da ayoyi daban-daban irin su wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kaga duk sanda ka ji mumini to na farko kaga su abubakar su abubakar su ne za su fara shiga tuwatar bidai so da haka ba a rena bid'a komi zaman ta karama to barin ta ake an fahimci wannan ko yawwa akwai marasa fahimta in sun zo sai su ta dauko abubuwa na al'ada su ce to ai annabi bai yi kaza ba kamar da naji wani na cewa ai annabi bai ci tuwon dawa ba to da haka cin tuwon dawa shi ma bid'a ne suka gani eh kaga wannan shirme ne shi annabi ya zo ne ya koyar da addini ba abin da ya shafi sha'anin rayuwa da sauransu wannan laka fursa sai in musuluncin ne ya tsara maka ya ce ga yadda za ka yi amma asali kowanne ya yi amfani da al'adarsa an fahimci wannan ko yawwa shi yasa ka ko ga tarifin bid'a wanda alfaki hani ya kawo wanda dan fodi ya kawo cikin ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a ihdasu amrin kaga sai ce fi dini kaga wanda ya fitar da duk abin da aka kirkiro wanda ba cikin addini ba wannan ba ruwan addini da shi sai dai in ya saba ma wani abu na musulunci sai a ce to a bari yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu zaka ga yayi kama da addini amma ba addini bane haka alfaki hali ya faɗa a littafin sa ta haƙiƙul mabani dan bode ya kawo maganar a cikin ihya sunna in kun duba za ku ganta wa kullu bid'atin fahiya dalalatun domin kowace irin bid'a bata ce kowace irin bid'a bata ce aga haka annabi ya faɗa kuma wannan kullu din kulliya ce eh tana nan ala umumi ala umumiha wannan lafazin saboda haka ba za ka ce ai banda kaza banda kaza banda kaza ba duk wani abu tunda dama mun riga mun faɗi abin da yake da addini addini ya taƙaita ne iya abin da su sahabbai suka sani tabi'ai suka sani tabi'ai tabi'u tabi'ina suka sani duk abin da ya fita daga wannan area din to sunansa bid'a ba addini ba ne wasu da dama su yi ƙoƙari su yi ma hadisin tawili ai kullu din juz'iyya ce suka yi ta kawo abubuwa na mantiki kusa wanda ya fara wannan izuddin ibnu abdussalam a littafin sa qawaidul ahkam ce ai akwai bid'a muharrama akwai bid'a makaruha akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a muhabba ai mubaha so wannan alhamdulillah malamai sun masa martani akwai irin su al'imamu shaɗibi a littafin sa al'itisam ya masa martani ya za a abu ya zama bid'a kuma wajibi to miyan mai da shi wajibi in dai akwai dalilin da yasa ya zama wajibi to shi kenan ba magana bid'a sannan ya za a abu ya zama bid'a kuma muharram nassin da ya haramta shi shi kenan ko ba ka ba to ya za a kuma abu ya zama mustahabbi kuma ya zama bid'a a duk abin da ka ji an ce musahabi to akwai nassin da ya tabbatar da shi to kaga in nassi ya tabbatar da shi kenan ya zama addini to haka ashadi bai ta yi masa martani saboda haka hadisi yana nan alababin sa haka sai ce wa tarkul husumat da barin kuma husuma jayayya na ana nufin a dinga jayayya kan abin da baka da ilimi a kansa an gane? ko kuma ga abu ga dalili ya tabbata amma sai ka zo ka yi ta jayayya kana neman wani abu na daban to wannan shine shari'a ta hana in dai kawai matsala ga hukuncin da Allah ya ko manzo Allah to shikenan magana ta riga ta ƙare sai a karba kawai wal julusi ma ashabil ahwa'i haka kuma da barin zama tare da ba abuta soyayyen zuciya su ne 'yan bid'a in ka ji magabata sun ce ahlul ahwa'i ana nufin 'yan bid'a wanda suka saba manzo Allah suka saba masa habbansa suka saba ma tabi'ai suka saba ma tabi'u tabi'ina to ba a zama da su bale a ɗau karatu wurin su ko a yi musu fatawa zama ma ka zauna da su to an hana an gane yawwa saboda kada abin ya yi tasiri zuwa gare ka kai ma wata rana mafi karanci ko baka aikata abin ba ka daina ganin girman zunubin wannan abu shine illar zama da maɓarnaci ko da bai ja ka ka aikata abin ba to yau da gobe sai ka daina ganin girman zunubin wannan abin a zuciyarka to shi yasa sai malamai suka hana eh amma abu na farko in mutum na sai ka yi masa nasiha kai kokari masa nasiha abu na farko da hikima da jan hankalinsa da nusantarwa don bai karɓa mutu wannan sai a ƙaurace masa wannan shine wajibi watarkul mira'i da kuma barin shi ba dai duk jayayya ce bila dalilin in ka san ba ka da hujja to karka yi jayayya an gane yawa amma tattaunawa wadda za ta bayi zuwa a gane abin da yake na gaskiya kuma ba bisa jahilci za a yi ta wannan ba laifi magabata da yi amma abin da ba a so kai ka san baka da ilimi kan abu kuma ka zo ka ce wai sai sai kai jayayya a kansa ka ga Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu eh to wale ka ce ai kaza haram ne ai kaza sunna ne ai kaza in ka san baka da ilimi to ka ja baki ka yi shiru ya bi maka zaman lafiya wal jidali da jidali wal khusumat to shi dai ne ya maimaita fi dini a cikin addini in dai ba wai za ta bayi zuwa a samu wata natija ba gaskiya ta fito to tattaunawa ba ta da wani amfani yawwa asali ana tattaunawa ne da a samu natija kamar yadda Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan so kaga in dai za a samu natija babu laifi kayi sabani da dan uwanka ko abokinka sai ku haɗu ku tattauna kowa ya kawo dalilai Eh, amma in ka san baka da dalili ko dukkan ku ba ku da dalili to haramun nama ku yi magana cikin addini sai ku je ku tambayi malamai abin da yake faruwa yau a gani sai ga mutum bai san komai ba amma kuma sai ya zauna ya ce ai shi yana da tacewa cikin addini ai kaza haram ne ai kaza haka ba daidai ba ne eh yawwa alal akalli ka san hukunci ka je ka yi karatu haka magabata ke yi sunan za mu takaita insha Allah saboda lokaci sai mu shiga sauran abin nan akwai tambaya cikin abin da muka gabatar in kuma babu kai tsaye sai mu sai mu shiga larabci ta takaice wannan shine dai littafin zai ci gaba da duk abin da kuka ji an faɗa to haka sahabbai suka haɗu a kai shi yasa duk cikin sahabbai ba a taɓa samun sahabi ɗan bid'a abu ko kwaya ɗaya babu babu eh ba a taɓa samu ba so cikin tabi'ai ne aka samu wasu sun fito da aƙida ta kore ƙaddara cewa ai babu ƙaddara duk abin da ka gani to lokacin ya faru ba wani shiri da Allah ya masa al'amru unuf to wannan a tabi'ai aka same shi amma dai cikin sahabbai to ba taba samun dan bid'a ba daga musulmi sai wanda ba musulmi ba na fatar an gane su ne kawai Allah ya samu dace ba tambaya ko to Allah ya ganar da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته